بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بن خالد وهو كذلك قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال منذ الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى سيتي يتاشيتي نضر الله امرأ أو نضر الله امرأ نضر الله امرأ بتشديد الضاد أو نضر الله امرأ حكى بروايتين يعني Allah ya haskaka bawa wani bawa sami a makalati bawan da ya ji magana ta fawa'aha sai kiyaye ta suma addaha ila man lam yasma'aha sai ya je isar da ita da sako zuwa ga wanda bai ji ba farubba hamil fiqhin wala fiqha lahu so da yawa zaka dauki ilimi ka je kana ba wani bayani labari shi ya fi ka fahimtar ma abin da kake faɗa. wa rubba hamil fiqin ila man huwa afqahu minhu so daiwa kuma zaka je ka je ka ji karatu kai wannan bai zo ba bai je ya ji karatun ba ka je kana bashi bayani to shi ya fi ka masanin abin da kake faɗa salasun abubuwa guda uku sai ce me la yughallu aw la yaghillu la yaghillu لا يغل عليهن قلب المؤمن abubuwa guda uku ma huwa al-ghill menene ghill gilli kenan wa naz'ana ma fi sudurihim min ghill ikhwanan ala surur mutaqabilina al-ghill wa tatashati anan nan shedan yake zamu yana kulle koman sa to kafin mutun ya shiga aljanna wannan tashin sai a cire wannan abubuwan sai a cire shi dan bashi da rabo kenan shi yasa duk sa'an da duk wanda in kana mutum na shiga cikin aljanna to ba bacin rai wannan gillin wannan tashar da shedan ke kulle kulle a wajen shine ke sa kana jin dan me wani yafi ni kuɗi don me wani yafi ni kaza don me samu kaza don menene ba da kaza wannan dek wannan tasha kenan shedan ke zuwa ya rike yana wahal da kai a cikin rayuwa to in aka gama Allah zai san ya kaddara mutane waɗanda za su shiga aljanna shi ga ba za ka shiga ba sai an cire kowa sai a cire shine ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin dudun da an cire wannan gillu sai ce me ikhwanun ala surur mutaqabilina sun zama ƴan uwan juna akan gadaje akan karagar mulki mutaqabilina suna fuskantar juna to yace abubuwa guda uku matukan mutum na da ikhlasi ikhlasul amalu lillahi ta ce aiki saboda Allah wa ta'atu zawil amri da kuma yi ma shugabanni biyayya in sun bi Allah wa luzumil jama'a da lizimtar jama'a sai ce fa inna da'awatahum takunu min wara'ihi ma'ana addu'ar su tana kewaye kewaye da su bayan su in kana ciki addu'ar za ta shafe ka in baka shiga ba addu'a ba ta shafe ka ba mana zuciyar mumini ba zai matukan yana rike da imani ba zai kasa yin waɗannan abubuwa guda uku ba an fahimta? eh قال أخبرنا عصمة ابن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال يتي خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن الحكم بنصف النهار زيد بن ثابت سنة ذريه سلقان شابته وجم عبد الملك بن مروان مروان بن الحكم سكن رانا سكن رانا قال فقلت ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله من شيء yana gani ce kai ai ba zai fito wajen nan ba yanzu sai dai akwai wani abin da aka tambaye shi fa ataituhu sai na zo mishi fa sa'altuhu sai na tambaye shi me yasa ka fito fa qala na'am sa'alani an hadithin sami'tu min rasul sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace ya tambaye ni wani hadisi ne da na jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala naddara Allahu imra'an sami'a minna hadithan Allah ya haskaka bawa manzo Allah yake musu addu'a da mudara hasken fuska duk wanda ya ji hadisin manzon Allah fahafizahu ya kiyaye hadisin ko ya haddace ko ya aiki da shi ko kuwa biyu baki daya fa'addahu ila man huwa ahfazu minhu yaje yana yadawa shi ma farubba hamil fiqhi laysa bi faqihi so da yawa mutum yakan ɗauko ilin fikihu amma shi bai kware ba a cikin fikihu amma tun da ka ɗauko to kana da amfani kenan sanadiyarka wanda zai fahimta zai fahimta wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu la yuqadu la yuqadu aw la ya'taqidu aw min la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhala al-janna da wannan hadisi shine ya fassara wancan la yuqadu la yaqidu ko la ya'taqidu qalbu muslimin ala thalath khisal illa dakhala aljanna zuciyar musulmi in ta kulla waɗannan ɗabi'o'i guda uku ta ɗauki wannan ɗabi'u guda uku ta zama musu aqida za mutum mai shi zai shiga aljanna menene qala qultu ma hunna sai na ce waɗanne abubuwa ne guda uku da za su sa mutum ya shiga aljanna qala yace ikhlasul amali lillahi yin aiki don Allah wan nasihatu li wulatil amri da yi ma shugabanni nasiha mahiyar nasiha a mecece nasiha al-ikhlas to ya za yi mashi nasiha in yayi ka fito ka fallasa ya za ka yi eh eh ka bi shi gidan shi na shiga za a bar ka shiga ba eh an fahimci nasiha an gano ko wan nasihatu li ulati al-amri wa luzumu jama'a wa luzumu al-jama'a lazimta al-jama'a fa inna da'awatahum tuhitu min wara'ihim saboda addu'ar su ta kewaye su suna ciki in kana cikin jama'a addu'ar za ta shafe ka amma in ka fita to addu'ar ba za ta shafe ka ba ومن كانت الآخرة نيته جعل الله جناه في قلبه وان دل آخرة من فسا ياي كراتوني دن الله ياي سياسة دن الله دن نيم الآخرة ينا ملكي ني دن نيم الآخرة دو أبن ديكي دن نيم الآخرة ني سيتي مي جعل الله غناه في قلبه sai Allah ya sa masa gina sai ya sa wadata a cikin zuciyar sai ga yana da wadan zuci bai damu da duk abin da ake yi ba komai kaɗan sai ya shi kuma ya fi kowa lafiya da jin daɗin rayuwa wa jama'a lahu shamlahu ya tattara mishi al'amuran shi duk baya ta al'amarin shi ba zai tarwatse ba ba zai rude ba ba zai shiga cikin rudani ba komai a cikin natsuwa yake wa atatu dunya wa hiya raghimatu duniya ta zo mishi dole ko tana so ko ba ta so don Allah ya halicce ta kuma shi ya ce ita su ce duniya za ta zo masa dole wa man kanatil duniya niyyatahu wanda kuma ya zama na duniya ita ce niyyarsa yana siyasa don duniya yana karatun ilimi don duniya yana karantarwa don duniya yana mulki don duniya yana kaza don duniya abin da ke gaban shi ne samu duniya farraqa Allahu alaihi shamlahu sai Allah ya tarwatsa masa al'amuransa ba zai taba samun nutsuwa ba har abada وجعل فقره بين عينيه shi kuma yasa ma ma'ana waje ala fakrahu bayna ainihi yasa talauci ina ma na wannan eh waje ala fakrahu bayna duk abin da gani yana so kuma ba zai samu ba a to gashi ya tara kuɗi in Allah ya sa mutum talauci gabansa duk abin da ya tara wallahi talauci yake gani miliyan dubu da ka tara din nan ina za ka ɗauka ka kai banki ko kasan waje an manta da wannan kana kallon talauci kake kallo wa'annan da ka tara ka je ka aje su kana kallon wa'ansu kuma ko da ba su kai wancan ba ko sun fi su abinda kake gani kenan Allah ya sa mishi talauci ga gaban idanunsa kenan ko zuwa aka aka ce ya taimaka sai gaban shi fadi komai ya gani yana so kuma ba shi da iko ya samu gashi ya tara duniya amma kullun talauci yake gani yau babu gobe babu ai bana ba harka ai bana ba bani ba harka ai menene da menene ai ai ai ai ai duk dukiyar da ya tara duk abin da ya gani kuma yana so ya samu wani abu a ciki an fahimta manzo Allah yake magana fa ja'ala faqrahu baina aynayhi ma'ana talauci ya lizamce shi kenan hayyaba duniya koda ya tara komai in ka tara kuɗin zaka kai shi ne ka sa akwati ko ka kai banki ka ajiye kuma ka zo kana kallon talauci wannan ai ka ajiye banki sai lissafi amma talauci kake kallo ya zai a samu kaza ya zai a samu kaza ya zai a samu kaza ya zai a tattara waɗannan abubuwa baki daya ya zai tunda kana da iko ka tattara ka sassayar musu na kai ka tara kana tarawa kana tarawa ina zaka da su me zaka yi da su baka sani ba shi yasa kullun cikin talauci kake manzon Allah yake magana fa mu'jiza mu'jizatun min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya wannan maganar shekara 1400 kenan ko da nawa hadda arba'in ma walam ya tihi minar duniya illa ma kuddira lahu ba abin da zai samu a cikin duniya sai abin da aka rubuta masa yana cikin cikin mahaifiyarsa wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ko ba haka bane ba wannan abin ba za ka yi kara kwandala ba a ciki to me amfanin gaggawan sai sayyidina abakar ya ce gaggawan da kake shi ne maimakon ka yi hakuri ka samu rabonka halal sai kai gaggawa sai ka samu rabonka haram an fahimta amma gaggawanka da ƙarfinka da kwace-kwacen ƙarfin ba za ka kara kwandala ba a cikin abin da Allah ya rubuta maka a tamar sai na bakar to sai na bakar ce to me ya amfanin gaggawa ce gaggawan kana yi ne maimakon ka yi hakuri ka tara halal yi ma amfani duniya da lahira sai ka yi gaggawa sai ka tara shi haramun amma baka kara kwandala ba a cikin abin da aka rota mu wasu altuhu an salatul wusta sai na tambaye shi wacce ce salatul wusta kala hiya zuhur an fahimta wannan maganan tana da tana da muhimmanci sosai fa an yi siyasa waɗanda suka fara siyasa har su mutu ba su da komai kuma sun fi kowa samun kwanciyar hankali sun fi kowa daraja kowa yana lalabowa ne ya hada kanshi da sunan ba da su ba sun mutu da sunansu da sunansu ba haka ba ne ba? eh قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال أنبأ إسرائيل عن عبد الرحمن بن زيد ابن زبيد اليامي عن أبي الأجلان عن أبي الدراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه يسد شي كمن يد يجيو فرب مبلغ أو عام سامع سوديوا وند زا أجي أسر ميدا ونن ساكو يافي وند كاو ساكو ما فهمتا ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لكل مسلم ولزوم الجماعة ولزوم جماعة المسلمين فإن دعاءهم يحيط من ورائهم أن فهمت وانتي والنصيحة لولاة الأمر وانتي والنصيحة لكل مسلم وأولو الأمر من من المسلمين يدخلون في هذه الكلية باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه babin da ya zo na kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma takatsantsan a ciki ka san me zaka faɗa kada ka je kai ta faɗan abin da ranka ke so sai mutum maimakon ka tsira shi ka halaka Allah ya kiyaye قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبأ أبو الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار duk wanda ya min ƙarya da gangan tuita na ji mazauninsa a cikin wuta haka manzo Allah ce innal kadhiba alayya laysa ka kadhibi ala ahadikum yi min ƙarya ba kamar yi mata yan uwanku da sauran mana junan ku ƙarya bane ba fa eh shi yasa sai a san abin da ake faɗa ko to shi yasa kake ganin malaman hadisi ma'ana kafin a tabbatar da magana wajen manzon Allah a ce manzon Allah ne sai an bi sanadi haddasana fulanun an fulanun in sun kai mutum nawa kowane ɗaya sai an bincike shi an ga yaya aiki su kai mutum goma a zo dukkan su lafiya lafiya a samu ɗaya akwai matsala a ciki ya ce a sai an samu sai an samu clearance kenan sai shi ma ya samu ya wuce in bai samu shi a ce sanadin ba mai inganta ba amma kowa ya tashi fari ai manzon Allah ne ce ai manzon Allah ne kawo ai manzon Allah ne bayar ai ai ai ai ai ba dan komai ba don a tara duniya ba dan komai ba don a tara duniya Allah ya sauwaki قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانا عن, عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار wanda ya min ƙarya da gangan ya tanaji mazauninsa a cikin wuta قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد ابن أب... ابن عبد الله عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثني الصباح ابن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شوبا عن عتاب قال سمعت أنس بن مالك يقول لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ba dan ina tsoron na zo ina yi muku hadisi in zo ya kuskure ba da na ba ku hadisi da na karantar da ku abubuwa da yawa da na jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gari in zo ina yi in kuskure ga narko da manzon Allah yayi to shi yasa aw qala ha rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa zaka anni samituhu yaqulu abin da yasa nake taka tsantsan ina tsoron kar nayi kuskure saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar ya tanaji mazaunin sa a cikin wuta Allah ya kiyaye قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنباء أبو داود عن شعبة عن عبد العزيز قال وعن حماد بن أبي سليمان وعن التيمي دك حديثي ديا وعن عتاب مولى ابن هرمز سمعوا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأن حديث يناسين متواتر اللفظ لأن المتواتر لأن الحديث ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد والمتواتر ينقسم إلى متواتر لفظي وإلى متواتر معنوي والمتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه والمتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أيها الناس ya ku taron mutane iyyakum wa kasratal hadis anni ku yi taka tsantsan da yawan hadi- karanto hadisi gare ni faman qala alayya fala yaqulu illa haqqan duk wanda zai yi hadisi ko zai magana zai danganta magana zuwa manzon Allah kada fadi komai sai gaskiya wa illa sidkan sai gaskiya wa man qala alayya ma lam aqul duk wanda ya faɗa min abinda ban faɗa ba falyatabawwa maq'adahu minan nar قال أخبرنا هارون ابن معاوية عن إبراهيم ابن سليمان عن عاصم بن الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار باب في ذهاب العلم wani babi kuma a cikin babukan nan da ke bayanin ya ake a ɗauki ilimi a cikin mutane bayan an yi karatun an samu ilimin ana to ya za zo arsa ya za zo arsa قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنباء هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس Allah baya karban ilimi ba za a yi deleting ilimin kowa ba za a goge ilimin kowa ba ne to kuma za a karbi zai ɗauke ilimi ya ake yi walakin qabdul ilmi qabdul ulama goge ilimi zukata mutane shine mutane malamai su mun mutu wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu ba a samu waɗanda za su su gaje su ba فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا ما لما يسوك تفي mutane shi su su ɗauki waɗanda za su yi musu jagoranci suna karantar da su suna ba da fatawa amma juhalan jahilai fasu'ilu sai a tambaye su game da abin da ya danganci addini fa'aftau bi ghairi ilmin shi su ba da fatawa akan jahilci fadallu wa adallu sai su bata su batar da al'umma قال أخبرنا موسى ابن خالد قال أنباء مؤتمر ابن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce khudhul ilma qabla an yadhhaba ku yi karatu ku samu ilimi kafin a zo a rasa ilimi qalu wa kaifa yadhhabu al-ilmu ya nabiy Allah wa fina kitabullah ya annabin Allah ya manzo Allah ya za a rasa ilimi kuma ga mu daga littafin Allah tsakanin mu wannan ya haddace izufi goma wannan ashirin wannan akwai izufi tamanin akwai zufi tamanin ko alkurari ne sittin ya tsaya amma 'yan siyasa suka ce ya manzon Allah ya za a ɗauke ilimi ga littafin Allah tsakaninmu kala fagadiba la yugdibuhu Allah sai manzon Allah ya fushi sun makala sakilatkum ummahatukum iyayenku sun yi wabin awalam takun at-taurat wal injilu fi bani isra'il falam yughni anhum shay'a ba akwai at-taura da injila hannun bani isra'ila ba to me musu ba ba su ba aiki da shi ba inna zahabal ilmi an tazhaba hamalatuhu tafiyar ilimi shine masu dauke da ilimin su mun mutu inna zahabal ilmi an ta zahaba hamalatuhu tafiyar ilimi masu ɗauke da ilimin su zumun mutu قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت ابن يزيد قال حدثنا هلال هو ابن خباب خباب قال سألت سعيد بن جبير قلت يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس ya aba abdullahi mecece alaman halakan mutane qala in idza halaka ulama'uhu in malaman su suka mutu to shi su zauna ba ilimi to shi kenan su ma sun mutu kenan koda suna da rai قال أخبرنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة عن سلمان قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر ce mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukan na farko na nan bai mutu ba kafin na biyu ya zo ya koyi ilimi a wajen shi ma'ana waɗanda suka magabata na nan da za a je a koyi ilimi da rayuwa a wajensu فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس إما قباتن سكا ممت كافين وإن دكي زوا باين زوسو كوي إلمي أو جنسو كو تربية أو جنسو كو منين تسو دكا سن هلك أم فهمت؟ قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا كدي... حدثنا أبو كدينا عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال هل تدرون ما ذهاب العلم أبلانا عباس جي كن سمي تفير علمي أزو أرس علمي قلنا لا مكتب مسنبا قال ذهاب العلماء متوا malamai in malamai suka mutu shi kenan sai ilimi saboda shi ainihin ilimin ma ai kanshi me ya kawo aka rubuta su duka baki daya mutuwan malamai da aka zamanin Umar bin Abdulaziz da aka ji yaki mahaddatan alkurani mahaddatan hadisai baki daya aka je aka kashe mutane da yawa mana duk wanda ilimin shi ke cikin kwakwalwarsa sai ya mutu ilimin ya tafi kenan sai Umar bin Abdulaziz ya ce a yi maza maza a tattaro malamai abin da ke cikin kwakwale su din nan a rubuta in ya mutu ya sauka lafiya Allah ji kan shi ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi ba haka bane ba amma yana cikin kwakwalwarsa ya mutu shi kenan iliminsa ya tafi kenan to shine aka tara su Muhammad bin Shihab az-Zuhri manyan malamai aka zo ana bi ana tadburu shine inda aka tadwin sunna kenan ku قال أخبرنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال قال حذيفة أتدري كيف ينقص العلم ينقص العلم ko ka san yaya ilimi ke raguwa ke raguwa kala kotu kama yankusu thawbu kaman yadda tufa ke lalacewa wa kama yaqsu dirhama dirhamu kaman yadda dirhami kudi ke kasan tufa an kaso ta sabuwa tana kyalli tana shaki ana sawa ana wankewa sai sai kalar da ita me yana canzawa yana canzawa har ya zo ya zama me summa haka kuma kudi lokacin ana rika kuɗi ne karfe ne yau da gobe yau da gobe yana ana sai kaga ya zo duk alamomin duk su su yi me sai su wuce sai ga ya tsansi ya zama menene da menene ya ce to haka ilimi ke ke garuwa kana la wa inna zalika la minhu yace wannan da ka faɗa cewa tufa tana tsofewa sa'annan kuɗi ana tattabawa sai zai ce yana cikin ma'ana tafiyar ilimi qabdul ilmi qabdul ulama'i hakikanin ɗauke ilimi shine a ɗauke malamai malamai su mutu su mutu kafin su ilmantar da almajiransu su mutu kafin waɗanda ke bayan su zo su koyi ilimi a wajensu to an yi hasara kenan قال أخبرنا محمد بن الصلت عن منصور بن أبي الأسود عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون me yasa nake ganin malaman ku duk suna mutuwa jahilan ku kuma ba sa yin karatu suna zaune suna shiri tun da suke yi malamai duk na mutuwa ta'allamu qabla an yurfa al-ilmu ku koyi ilimi kafin a ɗauke ilimi fa inna rafa al-ilmi zahabul ulama'i ai ɗauke ilimi shine malamai duk su mun mutu shi yasa sai a tashi gadangada ana karatu ko eh kowane kofar gida aje lahallari ne ishmawi ne bulugul maram ne ana yi ana karanta ana maimaitawa din kai ma ka zabo ciki wanda ya naddara Allah ra'an sami'a maqalati da kaji bulugul maram da kaji abine ne riyadu salih ne kai ma kaje kana karantarwa to ka ka shiga cikin mudara kenan shi yasa duk duniya malamai suka ce malaman hadisi sun fi kowa haske saboda albarkan wannan addu'a da manzon Allah ce don manzon Allah da'a lahum bin nadara ya yi musu addu'a Allah ba su haske ya haskaka fuskar su قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبثر عن برد عن برد أو برد برد عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي الدرداء أنه قال الناس أبو الدرداء متاني عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك كودي مالمي دكي كرنتروا كومي كويون إلمي amma wanda ya wuce guda biyu din nan kuma babu alkhairi a ciki in ba malami ko almajiri sauran mai jahilai ke قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عبثر عن العامش عن سالم عن أبي الدرداء قال معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء دمي كرنتر ودمي بويا صدق دين اسك جين سام الله ذا سام الله وليس لسائر الناس بعد خير sauran ragowar mutane kuma wanda ba masu karantarwa ba ko ba masu koyawa ba su ba su da alkhairi ba su da amfani kenan me yasa mai karantarwa zai samu wannan daraja saboda yana karantarwa ne da ya ɗebo ilimin ya rike shi shi ma zai ilmantar in ya ilmantar wannan zai ɗauka to salsalar za ta yi ta tafiya har ila ma sha Allah to aka ce da malamin da almajiri sawa'un cikin mene aka ce fil ajri sawa'un ina mana fil ajri sawa'un abinda inda malami zai dauki uku dali almajiri shi ma uku zai dauka ina mana sawa'un kowa zai samu eh yadda malami zai samu lada haka mai koyo ma zai samu lada to ladan daidai suke قال أخبرنا قبيصة قال أنبأ سفيان عن عطاء بن السائب عن الحسن عن عبد الله بن مسعود قال أغد عالما أو متعلما أو مستمعا كزمو مي كر مالمي كومي كوين إلمي كومي شوراري مالمي شيني مي كرنتروا mai koyon ilimi yana zaune da littafin shi yana yi ana ka mai shaurare kuma yana zaune yana jin abin da ake fada wala takun rabi fatahlik kada ka zama na hudu ba malami ba ba mai koyo ba ba mai shaurare ba to sai mutum ya halaka don rayuwa ba ta yiwuwa sai da ilimi ko jahilci ba shi da amfani ko قال أخبرنا عمرو بن عون wannan matsala an gama da ita aiko? eh? eh? قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبا خالد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال سلمان لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر آخر ko ita mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukan magabata suna nan kafin na baya su zo su koya fa iza halaka al-awwalu qabla an yata'allama al-akhir halaka an-nas na farko ya halaka ya mutu kafin na baya ya zo ya koto sun halaka kenan an halaka kenan na bayan da wanda za su zamanin shi duk za su halaka kenan zai zo ana rayuwa a cikin jahilci qala akhbarana wahab ibn jarir wa usman ibn umara qala akhbar qala akhbarana ibn aun an muhammad an al-ahnaf qala qala umar tafaqahu qabla an tusawwadu wa fi riwayatin tafaqahu qabla an tasudu tusawwadu aw tasudu ina ma'anan ku yi karatu kafin nauyi ya zo ya hau kanku ma'ana ka yi maza maza ka yi karatu kafin ka yi aure ki yi maza maza ki yi karatu kafin ki zo ki yi aure saboda kina zaune ba kafin ki yi aure ke kadai hakkin ki ba wani abu nauyi kanki ba wani nauyi kanki sai sai nauyin ki har kika zo kika yi karatu to akwai nauyin miji kuma har kika haihu kuma to akwai nauyin da to balle ma ki haifi tagwaye ƴaƴa biyu kenan haka kai ma kai kokari kai ilimi kai koyi ilimi kafin kai aure nauyi ya hau kanka sai ka tashi ka je neman sai dole ka tashi ka je ka nemo abinci dole ka je ka nemo abin da zaka biya kuɗin inda za a zauna dole kaza kaza kaza kaza kaza to mana nauyi ya hau kanka to lokacin zai hana ka samun daman yin karatu an fahimta aka ce ta'allamu ku koyi ilimi ku je ku zauna ku karanta lahallari din ashmawi din bulugul maram ku karanta ilimin hadisi ku karanta ilimin tafsiri qabla an tusawwadu kafin ka zama gwamna kafin ka zama shugaban kasa kafin ka zama darakta kafin ka zama kaza lokacin shedan ba zai bar ka je ka zauna kai zaman tahiya kana karatu wajen malami ba kafi karfin haka ba za ka yadda ba kuma ba yadda za a yi kana da jahilci ya zama akwai alkhairi tare da kai to shi yasa tun farko baka san tun da ka tashi baka san zaka zo ka zama shugaban kasa ba baka san zaka zo ka zama gwamna ba ko menene ka je kai karatu ka je kai karatu kafin ka girma in ka girma duk nauyin da aka dora maka ya zo ya tarar da kai a shirye amma in ba haka ba rayuwar dole ta tafi yadda ake ganinta ba abin da zai hana ta tafiya haka تعلموا أو تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا تسودوا كافين كوي جاغورنشي تسودوا كافين أنا أكو شغبان أنا مكو أدورا مكو نوي أم فهمت؟ saboda kana samarinka ko kana yaronka ko kana ɗan ƙauyenka ko kana menene za ka yi ba wahala ka je ka zauna wajen malam kana karatu ba haka ba ne ba amma har ka zo ka girma shaidan ya cusa ma girman kai ka zama kana da makami malamin ma sai dai kai ka kira shi ba wai ka je kai karatu a wajen shi to rayuwa ta gama lalacewa kenan an fahimta kasancewa don kayi ilimin boko kayi kaza ka san ilimin menene da menene wallahi duk ba zai canza komai ba ba zai fishe ka ba sai ka koyi tafaqahu ma ma'anar fiqh al fiqh fahimtar addini alfiqhu fahimtar addini ba haka bane ba matakan su guda nawa ne a kullum ana fada za ku ji kun jijji an jijji ai har a kawo misali har a kawo misali wanda kuka ji ina ya tafi قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأ بقية قال حدثني صفوان ابن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم عن تميم الداري قال يجي تطاول الناس في البناء في زمن عمر mutane zamanin sayyidina Umar wannan ya gina hawa biyu wannan ya gina hawa uku wannan ya kaza kowa ya shagala da gine-gine fa qala Umar shi sayyidina Umar ya ce ya ma'ashar al-arab العرب نيكو قريب قريب يا معشر العرب القريب تسجير العرب كده الأرض الأرض أي هنكلي فدا ونن جني جني دا أكي إنه لا إسلام إلا بجماعة با مسلمين فسيدة تارون جماعة ولا جماعة إلا بإمارة باب جماعة كما سيدة جاغورنج دا شوغبنج ولا إمارة إلا بطاعة باب جاغورنج سيدة بيئة فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له وله duk wanda mutanensa suka nada shi suka zabe shi ya zama chairman ya zama gwamna ya zama minista ya zama kwamishina ya zama shugaban kasa ya zama menene ala ala alal fiqh ina mana alal fiqh akan fahimta كان حياة له ولم كان حياة له وله sai wannan sai zama rayuwa ce shi zai rayu su ma za su rayu za a zauna lafiya za a samu mutunci wani ba zai zalunci kowa ba saboda yana da fiqihu yana da kokolwarsa ta ya haddace ya san abinda Allah yake so da abinda Allah baya so ya san duk wannan hayaniya da ake yi ka kwashi dukiya duk baki daya kai ne kake gaggawa duk abinda kake yi mala'iku na rubutawa duk abinda kake yi mala'iku na rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun ka kwashi duk abin da za ka ɗeba ka kai turai ka kai banki ka binne ka sa cikin masayi ko ina za ka sa mala'iku ba ruwansu suna duk sa'an da Allah ya garin Allah ya waye cin safe har zuwa yamma akwai mala'iku biyu da ke rubuta komanka magarba na yi su hau da aikinka su sausu sun gama wa'yansu kuma za su sauko su ma su fara rubuta har gari ya waye mina na aisha ta ce muku kuna na fatima ku hutashe su mana bayan lisha ba haka bane ba kuma da su huta mana da wannan hayaniya da ake wallahi yana nan rubuce mutum yana mutuwa hayaniyan duk an gama da ita yana mutuwa babu zancen ofishi na gwamnati ko ofishi na menene na siyasa na menene na komai da komai wata matsala ce kuma daban yanzu za a zo waɗannan da ake business da suran nan ba su ake nema ba limamin unguwa za a je ana mai ai alhaji ai yalla bai ya mutu ya bar wasiyawa ne zai mishi sallah sai a je a yi mai a eh a kama ma ruwa a gama da lallo sai a je a yi ma tsarki a yi ma alwala a yi ma wanka a ko ina za a yi ko da kan benin shi za a yi a ko kan benin shi za a yi dai ai da zaran an cire ran suna ya canza his excellency yalla bai sai me ya zama gawa shekara ɗari yana mulki yana ya zama me ya zama gawa za yi ma tsarki don a tabbatar ma baka isa ba abinda ba mai taba ba mai gani sai kai ranar yi maka za a yi a yi ma wanka a je a aje ka a yi ma sallah duk abubuwan da suke maka wahala a je a aje ka a yi ma sallah sa'an nan a ɗauke ka a je a haka kabari a saka ka a rufe duk 'yan business da 'ya'ya da jama'a da mai da mai da mai ba wanda zai karanta ma ya ce bari ya zauna wurin kabarin zuwa da yamma ko bayan magarba ya tashi ya je gida ko ya karanta ma ya kwana wajen an gama da kai ana lissafin me ya bari ya za a yi ya za a yi an gama da kai a duniyan nan da ka sa ta gaba ta gama da kai sauran aiki a kanka kana cikin kabari man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum sabon aiki abinda ba kaje kana yi duk ba shi za a tambaye ka ba me yasa baka zama gwamna ba me yasa da ka zama gwamna baka tara kuɗi ba me yasa baka zama shugaban kasa ba me yasa baka zama fitaccen dan siyasa ba me yasa baka zama fitaccen dan kasuwa duk ba shi za a tambaye ka ba wane ne ubangijinka don ya hadace ka ne don ka bautata mishi man rabbuka wane ne ubangijinka in ya zamana a duniya da kake mulki kana gidan gwamna gidan shugaban kasa gidan minista gidan ɗan kasuwa gidan menene da menene Allah ne ubangijinka sai ka ga yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah a inda aka kai ka din baka yi saka tanaji wannan abin ba fa sai a rayuwarka da kake gidan gwamnati ofishin shugaban kasa manyan 'yan siyasa manyan 'yan kasuwa malaman makaranta malaman zaure malaman masallaci baki ɗaya sai abin da aka tanadar a duniya ɗin shine Allah zai tabbatar da digadiganka a cikin kabari marrabuka in ya zama na ubangijinka a duniya shine Allah sai ka ce rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani ma dinuka in ya zama na addininka da ka damu da shi shine addinin musulunci me yasa ba a yi sallan jama'a ba me yasa masallaci ba a gyara ba me yasa kaza kaza me yasa ka damu da addinin mu Allah ana tambaya ma dinuka sai Allah ya tabbatar da diddigen kai ce a ce musu diniyal islam wa man nabiyuka wane ne annabinka wa kake koyi da shi waye yake faɗa ma ga abin da za ka yi cikin addini waye waye waye waye daga turawa ne ko kuwa daga constitution ne ko daga menene majalisa ne ko daga menene da menene wallahi tallahi abin bahaushe in mutum ya mutu sai ce ya riga mu gidan ƙarya ya riga mu gidan gaskiya rannan babu babu ƙarya abin da ke akwai shi za a fada wa man nabiyuka wa ma dinuka in addinin ka shine siyasa addinin ka shine mulki addinin ka shine sabawa Allah addinin ka shine yanda kaga dama abin da shi ke abin da za a fada kenan in kuma addinin Allah ya dame ka in menene da menene sai Allah ya tabbatar da digadiganka shine Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu بالقول الثابت سيتي في الحياة الدنيا سيئن كان أي أتكين دنيا أكيك أسنيك أحنك باروانك وفي الآخرة أم فهمت؟ ومن سوده قومه على غير فقه وأنكم هكذا بيشي بيساء بن ديكي تكيبا سنزوتي يعني saboda ana son a ɗora shi saboda ana son shi saboda shi ne mai wane shi ne mai kaza kaza aka ɗora shi kana halakan lahu wa lahum kun gani ina ina kuka gani eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم